بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الشافعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين ثلاثة وقت سبعة في قناة العالم مدير تدريب الأسرة الوليدي والهجرة وليدي لسبعة دورة الشافعين في سنة المدير الشافعين jiragiya idan ba wata ba za ta ke gaba ta rufe na yau sila talatin da talatin da shida za mu ta shida su ne talatin da bakwai a wata lissafi mai albarka ba shi da dare da tsayin dai a ciki na ɗari hudu da hudu ba da yake babu mana da a hawa kana yau shirin da ta ga wata ta ba babu mana da a hawa kana babu da yake magana a kan wanda ya kawar ce wa rabuwar a tsawon shekara ɗaya abin miji gabar ce ba ruwan da shi shi ne kawar da amma kuma da wadda su da ya gabata an yi magana a kan gabar ko a tsara da ba da har yanzu bai gaba za a yi magana a kan wannan to shi ne yake cewa wanda ya kawar ce wa uwansa tsawon ko shekara ɗaya ana magana a kan yaje ne masa magana da alhali suna addu'a ba wai ba ya da mabuta ne ya tafi nan gudu harkar sana'a sannan shi kuma yana nan arewa ba wannan magana ce a suna addu'a yana ganin da yana ganin tsawon shekara guda na ka addu'a ne kawai da kai wannan mai kawai ko wanne ya kawai da wannan mai ba ku da shi حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حلوى قال حدثني ابو عثمان الوليد ابن ابي الوليد المدني عن عمران ابن ابي انس عمران هو عمران بن ابي انس انا جوز مولاه ابي خلاف الاسلمي يا رضا يا رضا اسكندريه في كلا كدري لكن يا رضا مدينه في كلا كدري لشابه في ولا الله حدثه يا مسجد سوى عن أبي قلاب الأسلمي أن تقول لها وأبو أبو قلاب الأسلمي من سنة سنة حجرة ابن أبي حجرة الأسلمي مسلم في سوى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالقلال أن شاء الله تبدع عليه يقول يا سوى من أدرى أخاه ثلاثة duk wanda ya kawo da ciwo na uwar tsawon shekara guda ba ya masa magana sai ce ba ruwa ke tafki na ne girman teku kamar sai ya zubar da filin da an zubar da filin ya haramu ko zubar da filin da filin to girman teku irin girman da za a zuba masa kamar wanda ya zubar da filin shi ne ba ruwa ke tafki da ne kamar ya zuba ko kuma wajen ruwa ya tafki da ne kamar wato ya zubar da jinin da jikin ma'ana ne kaga wannan akwai jahili a cikin abin da sai babu mutum ke fara tsoron dawa cewa kada mutum ya yi saboda girman da zubar a gurin Allah a tattara ya kuna abi mana kana akbarana yahya bin ayyub kana tattara ni walid bin abdul walid bin madani أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم lallai wani mutum daga cikin kabila banu aslam su ne min aslam din kenan wasu wani suka ce wani ita ce abu kira din min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisa daga sahabban da ma din da Islam ya san ta ce shi kana yake ajul mu'min sanatul kadari kawai ce wa mu'mini kawai ce kara guda kamar zuwa da yake mutum وفي المجلس مع رجل مقلد وعبد الله بن عدي عبدالله a wajen da akwai wannan bayan ko wannan ba wa Allah shi kuma idan shi ta yi ta yi to shi ne ke cewa fa kana ji ta fi karta da ina ada an hakika kun ji wannan daga wato daga gare shi daga annabi alaihi salatu wasalam sai ji wannan kai daga gare shi shi wanda ya ruwaya tabbas ya ba wannan hadisin banda bukari abu dawo ahmad hasim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak babu mutajirai babu da zai magana akan mutum biyu kuma ta gura ana magana akan mutum daya ya kaura ce wa wannan kuma duk duniya ta kaura ce wa juna wannan baya kula wannan wannan ba baya kula wannan kan farko da muka ji a bangaren dini yake da wannan nan kuma dini kowa ya shafi sa abin da ya zama wuce mana ya ja iska kowa حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن جهاد عن عامر يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري بفرج له عن ابن زيد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle a gaba ne da hajjo suna ya ce la ya illu bi muslimi baya halitta da musulmi an yi hajjo a tsawo ya kaura ce wa ɗan da kawar salata da aliyar sama da kwanaro in ba an samu matsala kada mutu kwanaro to kaga wannan abu ka kai shi kenan idan ba a haɗuwa da sauki ku fahimta ido kamar yadda kuka faɗa a wancan idan ba a haɗuwa da sauki amma idan ana haɗuwa shi ne illa kamar da ana ke gaya mu wai wata mata zai yi sati uku a cikin gida ita da mutum da ba ta magana sati uku a gidan ka a an ba ga jama'a da yadda sati uku sir to kaga ta ba ta ta kula da yana magana kuma dole duk abubuwan da musamman a iyaye mata ba ta fahimta shi ko da cutarwa ce samu ta wajen mutum bai ba ta kawai ji mata magana tunda ya zama muke da ruwa ko ya zama da ruwa domin wannan shi ne mafi sauki da yana ce a wajen mutu yawwa wara ce ma wani abu ne ji ki wanda da kai ya fi gudu ana na fi mafi sarki ya sa ta gane ya ke gano matsalolinsa amma abubuwan da ake taimaka maka da mata idan na mutu ya ji ya rika kika ya ba ki da riwa ke ko da shi ne bai da gaskiya baki da biyu in kuwa aka tafi a haka sai ga Allah mutu zuwa ko da na da bangarorin guda biyu su fi ta fi su zuwa shi ne illa duk da ana zaɓo waɗansu wasu mazan kafin kamar na da tafiyar motar shi ne bai matsala amma an rasa wahayi ba ni ke sai tsara da ya gyara ba saboda wata yi ba to annabi ne ta so tsara ga shi baya halatta musulmi ya kawai ta ba wahayi mata da mutu ba musulmi to a kai har ba ta da baya a da tsawon ke da junan ku sama da gabara ku kawai ne kawo kan misali ya fi can ga ita da ba ne da ya zama lafiya ya kawar da biya ne an shi ba gidan ya zama kawai wata ne ko kwana shirin da tara shi ya ce yau ko shi ne yau biya ne gaba ɗaya kawar da yau kuma kaga su ma yau da ya ce kawai bayan ya tafi da sun ce da mu da ya tafi kuma an ci shiga da ruwa sun fi kowa da ruwa yawwa aka ce ba ruwa ya wata ce da wannan shi ne ka zo da wani abu ne da ruwa su je ce yadda kiyaye suna haduwa wai abidu a ta ce wannan ya kauna ce wai abidu a ta wannan ma ya kauna ce an haɗu wanda ya kauna kanka wannan ma ya kauna ce وخير ما بقي الخير الذي يخير بالسلام الذي يجيه بإبادة السلام وفي الخير الذي يبادة والسلام يتوى على ذلك يتسمى إبادة السلام ويتوى الفضيل يتوى كافو سينا دولة يوحدين إكاد يمكن السلام أقول الدين ويزمى سلام domin akwai wanda wajibi ma ka je da tsayawa ku yi wasa dai ka kai wa sallama saboda dalilin wasa zai yi cikin mutunci ko ke ma abu da ba yau wato daga nan sai kowa ya sallah a kai ka to na ba sai ba a kai ka kai ba ka ba tana da shi ko ba wannan ba ta ba wace ba zuwa ka da ba yau wannan hadisi ne wanda shi da yawa ma ya fito a wani da yawa bayan bukari ya fitar da shi imam muslim ya fitar da guda wanda tirmidhi duk sun fitar da wannan hadisi حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن يزيد عن معاذ عن قبول بن معاذ انها سمعت هشام بن عامر لكن هشام بن عامر بن اميه الاصحاب الانصاري في سنن الشهاب سنن الجاهليه سنن الشهاب لأن بعد ثلاثة ثلاثة شهاب بل أنت هشام يسيا رسول الله هشام ومن الشيوخ الذي يسيا رسول الله لكن ليوجد رمية رميته هو أنا muka ce ita wa nan an da su suna da canja mata suna da gabarar da kuma mai nuna ba a hauke a wasu lafiyar kawo saboda haka sai canja wata suna ta koma mana a maduna tana zara ana kai gaskiya a maduna cewa wato da ka san kan mu Allah shi ne ba abin da yana nuna kayan kai wani ne ta da ne da abin an ji mai nuna sai da rigar sunan ke ne albarka albarka ne shi ne mai nuna albarka ne mai mun kuma na miki wanda da wahala ka ji ke amma su laraba da na da mai mun نعم يقول يا رجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي تاتي يوم قيامة جنى سوى يا جاء النبي عليه الصلاة والسلام جنى سوى لا يحل لمسلم بايع لك كمسلمين سالك مسلما الذي منع هو الذي منع وجبة دول المسلمين أي السالم المسلوب على كافر ورسول يوه يسالم مسلما الذي وأتوا ينكي هو المسلمين تهيأ فلا fauka talata da yaƙi sama da kwana uku shi ne ya yanki shi ne tsari shi tsari ne musulman da zai yanki wa musulmi sama da kwana uku fa inna kuma ma tsara ma fauka talata da yaƙi domin kristomi mutukar sun yanki wa juna sama da kwana uku fa inna kuma na ki ba ni hannun haƙƙi ba ne mutum annaba ne da su kuma mutum to sun kauce da gaskiya na ki ba ni ai tsari ba ni ko adila ne hannun haƙƙi sun kaucewa gaskiya shi ne naki ba ne wata bayan naki sai sun warware gaskiya sun karkace mata to sai ce ma dama ala tsirari ba matukar sun da wani akan yake wata ya ta wannan wato faɗan da suke wai da wani ma bai annaba ne da su zama yace lallai farkon sakowar su gina da bai za ku gyara a tariƙul gabbabi tariƙul bai ko kuma tariƙul gabbabi baɗiƙul bai baɗiƙul gabbabi baɗiƙul bai ko kuma baɗiƙul gabbabi tariƙul bai haka za ka gyara ta kilasi kilasi bayan kare mutane a kowace yana da tsoron kuɗi kuma yana da tsoron kuɗi akwai wanda ba shi da tsoron kuɗi a bayan da sauran kowa a kowanne ba shi da sauran kuɗi amma ba baya da kowa da ruwa ko sannan akwai wanda wato ba shi da sauran kuɗi yana da nauyin yin kuɗi kuma yana da nauyin na kowa shi da za ka hana ta kawowa ba zai yi gani banki ba zai yi gabani ba zai yi gabani dari da gabani dari da gabani haka ya kai wani za su wajen su shida kake kawo za ka ta kawo aka kawo layi layi sai ka za a yi layi wani yana da sauran kuɗi amma yana da sauran sarkuwa wani kuma yana da sauran kuɗi amma bai da sauran sarkuwa wani kuma ya ta kuɗa akwai abin da aka yi wani yana da sauran kuɗi sun ka dace jin sauran sarkuwa kuma idan ki ka dace kuɗi sauran sarkuwa da ya kanta to zo da aka shi ne shi ce wato albaiku wato sauka kenan na a ai ba za su ya karɓo ba kamar yau ya karɓo ai yau ko kowa a littafi sai dai kawai shi ne amfani da ba shi ne rubar aikin biyu ne ke koyarwa kawai wata kila a hanji na zai ke cewa ya danganta akwai abin da mun aka yi ba ai akwai da zaka dace wanda baya kuɗi za ka zo ka ce wanda baya kuɗi ko wallahi baya kuɗi sallawa saboda ita zai zama illa ko Allah aka saba wa zai ci ba a wannan zuciya ne ko ba ka bane ko domin ya ba ta ne ai ba na ruwa to shi ne illa shi abu da yake yi shi ne wato ya rantso ku yana da ruhani idan Allah aka saba idan kai shiru ba ka kyauta ba kamata ne ka bayyana cikin ka addini to kai annabi ke bayyana ko an saba wa Allah me yasa ka kawar da wata ka zarba ne ila da zan ku bayyana wala da ku da rabiya ba da ku kai ka ba da ku sai da ruwa da ya ku yake duk duniya ne ne duk duniya amma da ba ka ce kai a aka babba zamar kafa aka yi bar kaza aka yi kaza amma ya kuwa ku ban da cikin ku yawwa to wani wani ne ya a wancan ai ai ne da sauki ba kala kawai ya ce ga wancan su ya ya ce ku ko ba haka wani amma a nan da ne dole ku to kawai zuwa ce ka kalla ma'adi ne kulli ma'adi ma'adi ma'adi ko da kulli ma'adi ma'adi ko wanda kuri akwai abin da ya kamata ne in kuma kuɗi da ya kamata a nuna kuɗi wannan shi zai kawo gyara a nuna in kuri ne da ya ke nuna da jama'a ya kuɗi ba zai kawo gyara suke kuma yana gaza da ba aka zai koma Allah aka ga gobe shi ke nan Allah da wajen za ka saba a wannan babu ko kamar ne na Allah ne to a nuna an saba Allah da wajen don kowa ya rufe kuskura idan kuma kai aka yi mutu wannan kai kai ne sai ka yi to kaga yanzu a zo a yi cike shi yana da wahala ko idan da mace kewa ce da a gidanka za a yi cewa a baki ko sassan da ne a zai yi ce ne don hana ya kuji kuma da ake zai tafi shi ne wanda ba zai rubu ba an yi rigima bayan shekara a za'a mutu yace kin ga shekara sun ta wannan ce ba a cikin ba za ka ce kuma wani cikin lokala ba ta yi magana amma yau sai ya dawo da nan amma karatun ba ya zuwa nan sai ya dawo da su Allah ka ga wannan ya kai ke shi ne wato baki kun ga zabi a a me yake zuwa ne baki kun ga zabi dari kun ai baki kun me yake zuwa baki kun zabi baki kun dari kun basiru mai basiru da zan ke gari ku da bai amma ba ya yi basiru da zan ke basiru mai ki ba dai zama an zo da zai yi kaza yana ta dara a shekara su goma a ce ba ta rubuta karfi a ce ta yi to ai ka kwarar da riku da zan ke ba da riku bai ko wanda ana yi wanda za ka fi so da dan me za ka kaza a ba ta wuce wala a ƙara dawo da abin kawo wallahi wannan jari akan wanda zai zo ka da ce kai shi ne shi ne ita ya rana ta yanke ce wajen ba ya koyi shi daga gidan gaba bayan kuma ba ta mutum da ku tsara ne a kan ma yi wani su ne rayuwa gure da ne rayuwa ya ji gure ne ba haka da wani a yi biyu wani tana ana ba haka shi wannan ana tambaya ne kaza kaza zaura ne ne wani tambayoyi kace akan kudin naira biyar kudin naira biyar haka na gaya wa mai daki na tana cewa na ce tara ce tara ya abu ta kudin ki kira filin gari da ya ta abu biyu abu wani abu ya so kano wuce ya ma ki yin kaza kaza kaza na ce wallahi ba wuri da biyar na ce wani shi ne ga mun ya wuri ka haka wuri ki kira da shi wa na ɗari biyu da abu ba ya hau ya zuwa aiki da ɗari biyu da ba ya take ba kure da tsari ta a ne ana nan ana nan da ya shara abu shi ne ya janyo ya je go ya gaba to ka ga ba ta ne ku da da ba ba shi ku da sai ya bari ku sai ko da shi ana yi su ji hausa yin kai ba ba ku da ta wu sai ka biyo a ba ji ya ba wallahi ya ba akan wanda ne ka ana kai yana ta kallo ran da aka kullo shi kuwa da zai kamo gidan su ba su ji a zogin ya fi ne wani wajen ai shi ke nan zai ne kajin an zo zuru bayan ya mata zai biya ya raka da tsari a da su da aka yi biyu ke su wajen da yawa ai ka za ka rafi ya aka shafo ya ramu da ke shi ba ku ji ba a kai tsara a ranar da domin lafiya in ba zai yi gudu ke wata an gawa na ba ta rinka to kaga ko kai tsaye yanzu duk wanda kake zo sai a ce ba wanda idan kuma ba haka wani ake ba sai ku da zama sari ku bai to ya kuwa da ku e ya ku sari ku da zama sari ku bai ba sai ku da zama sari ku bai zai dace da yubu ba amma kuma da yayi sai ku wanda ya kuwa da shi za ku jira kai ne ba za ku ba ku za ku da su amma a kalle wannan yaro na wata za a ce dai kun a ce tara ku ka ko nan illa su shi kuma kamar da kuma ya su shi kuma fatin gida yake shi sa wancan zai saboda zai kuce ta taru a wasu su koya in yana da yaya mata duk su koya ta wani gidan ko ke gidan da kasa sun zaure su zuwa domin uwar gidan uwar da haka yake yi a gidan kafin da shi ne zai zama da gida shi sa ba na sani su su zaure da gari sosai idan aka ba ne ne zai yi shi amma ba zai sauko ba da san da kai wa shi gari yana da kuki a zai sauko zai tura wuce duk suwa shi amma ya ne an gaba an kuma wannan shi ne na na to da aka yi amma kuma karka manta Allah aka zama ko a wannan lokacin ya zama wajibi ma ya wannan cikin ai ta akan sabon Allah ya jawo yi wannan eh wato a tabbata yadda yana da zafi sanar da yoga a tarihin da ake kawo amma da za ka saba wa Allah baya da kawo ka gane ko yawwa kuma wannan wannan ke yi ni a tawo kai da dari ku da idan aiki ya nuna musamman Allah aka saba ya nuna sannan kuma da an zo rabar da kowa da kowa amma idan eh idan shi aka saba idan aka aka saba to zai iya zama kare ko zama da yaran ba wani shi ko bai ya sau lokaci ya ce ina ai in ya mu ma ya zaka ce wani aiki ka je kai da ciki bare na aka aka saba kada kai ko fata fata sai zan kwana ɗaya biyu uku ya kai komai in ka tashi ciwo baya ka biyo yara a gidan ka ba kowa ka hana ya aka yi na ai sabo kai kai ya kai gidan haka bai sako ba in ya fito wajen abokin da zai yawa da wani amma dai yi da laifin da Allah ya to anan kullum za a fita ba ki yi kai ba domin ba ne ka ka fi da ba ni cewa ba zai kara kai ba sai duk yadda za a ba zai kuma karya ba har ya mutu kuma ya mutu haka ya kowa ko mai za a yi gaskiya yake ba to yara ma ba kowane ya danganta da yadda za ka zama malarci iyalanka abokanka kowa da kowa akwai wanda kuma wanda za ka zama wani ma ka ne kuma kowa da zai ka ji wanda ke idan ka gane cewa ne kun wato ba ne mai da shawarar eh wanda za a gaya mata kuma ya kauce su da da dama wannan kan yurubin da wani da bada kan ba ku wani aka na ka duba a bayanin ka har kenan na farko idan an maka misali a kan fa
Akwai wata hadisi ce ma mu da rauni da suka zo cewa na ta ba misali ai tsere ce wannan bayar da na muke faɗa yanzu cewa ko ba ko ina aka hana shi ba ko ke yi da albarai kamar yadda wannan gura na ta ba idan mutum ya zama a rayuwarsa baya kuɗi na gaya ba aiko ne wallahi ba yabo bane aiko ne kawai abin da yake so ka dora shi da ya kamata yawa dora shi da ya kamata ai kuɗi lokacin da ya dace da lokacin da ya kamata amma bai zanto idan ya zanto a rayuwar kodar da shi kake shi ma aiko ne idan kuma ya zanto ba ka kuɗi gaba ɗaya shi ma aiko ne ba ka ji wani labari da ake bayarwa wata mata da ta wani mutum da ya zaba kullum sai ya zaba wani magana ba sai ya zaba kullum ya wuri wani mutum sai dai wannan da gudu da zo ran da su yau kai ba ku iya dukawa saboda shi ba shi bai ko da kai zo ran da yi ai ka za ka za ka yi ba da shi yau kai ba ku iya dukawa ya ya da da da wallahi kar su ce ba zo kai ba ku iya dukawa saboda ta saba ana da da wata ramar da ana da amma da sai ta duka aka ta ta ba ba da duka makota kowa ya sani da kansa ta wuce jiro dan Allah ya wuce yin sawa
bayan auren ya mutu ta aure kaga yanzu da haka wanda shi ke kaga ai ta ce miki ba mun biya da rayar da kai ki da Allah ya zuwa da tsawon lokaci ai ba ga mana cikin cewa da biya da rayar da kai ba ga mana ba hasa ce ba mun gaida take zuwa cikin da gida ba ta ba da hawan gudu ki da take wata ba ba mu taba ce ba amma ku ba har sai da Allah ya zuwa aka shiga tsakanin da da ita kuma da zuwa ne ce wallahi ba ku da wannan wannan aikin shi ne shi ne duk da cewa wannan matsalwa aka taba Allah aka taba ko ita ita aka yi ba to tana gani ba ku ce yaran nan ko a gida abu ina ya kai kuma haka shi ma ko da ce kaza kaza kaza irin wannan abubuwan da hawa ita ni kansa da bijira ina na da kai illa ne a kawai a karatun da ake yi kwanciyar da zuwa da zuwa ake zuwa da dawo. Amma ba zai yi wani wato a mutum a rayuwar da gaba ɗaya mutum yake ba, ba zai su yi kuma a duk baya wuce ba. Kawai da kuke makani makani makani makani wani kuke makani makani. Ko bai haka duk wani ne kuma yawa. To kage kunu kafaratu lahu wato sabako bil bai hakan gaggawar da zuwa ga sakowa shi zai zama kafara gare saurin sakowa da shi ne kafara gare saurin sakowa da shi wanda na farkon da ya fara magana to shi ne kafara abin da ya yi matan da ya kori to wa inna ma wa inna ma kai ba da al'asirahi ba idan da za su mutu a wuta yin kiwo juna da suke na rashin magana lam yadkhul jannata jami'a annaba ne da aka sanar da duk dubi ba za su shiga aljanna duk dubi wannan hadisin mun kiran da ba babu ne da yake tsayin da biyu babu da ala babu da yake magana akan hadda ala shi ne adawa wanda ta fita rai da biyayya da hasada ita ce kira da ala ta goce karfi eh kamar wannan bakar adawa da ya da ita wani adawa za ka kawai ko ko a ka fota sai ga wani akan yana son wani sai ga muguwar gaba ko abin muguwar gaba ta gida حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن عمرو an ce mutum ne mai ilimi da yawa ya rasa gari da shekara ta dari da arba'in da hudu قال حدثنا ابو سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي لا تبادروا kada ku rika gaba shi ne la tebadaru eh kada ku rika gaba wala ta hadu kada ku rika hasada hasada ba ko inda an ja bayani a baya to akwai ne lamba ta dai akwai ne lamba ta biyu akwai ne ta uku lamba ta biyu shi ne wato ta baki da wato nema gaba daya wani na da kaza ana so ku tafi ya baki kowa ya rasa wannan muguwar ce ta fi wata ya kwace ya wata wanda ta haramu ce ta uku kuma shine jinta yadda wani yake da ilimi kaza yake amfani da ilimi Allah ya bada irin sa yake da zuciya yake amfani da ita Allah ya bada irin sa wannan jinta ba ne ce ya halala lada ma ce ta amma ta yin ko bi haramu wa kunu ibadallahi ikhwana annabi ali da Allah sallallahu alaihi ku zama bayin Allah ɗan uwa na ne ɗan uwa wannan hadisin ba iya bukati ne dan adam ne ba muslim ya fitar da shi ibnu ba da ya fitar da ta rubu حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا العامر سليمان بن بن عامر قال حدثنا ابو سالم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام في سجد من شر الناس يوم القيامة عند الله أو تبعي منزلة لا تتابع في جرم متعني هذا القيامة عند الله أو تغلى ذروة عين لمستقبل إيه لمستقبل والذي يقول يقول له أنا هو هذا إذا أحبب حتى يقول عليه إذا كان كان جواله هذه ما كان هذا يوم في الوزير يعلم في كل شيء ko kuma kai da bara ko wani yanzu yace ai wannan ta zane ta zai ce ba dika sai ya gama ka kai kuma ki kai aka wani da kai yace duk wanda yayi irin wannan jira da ya gama ka kai kuma ki kai ko jiru kai kawai saurara sai ne ka gaba ko to ya fuska ji ko kuma wanda zai zura yanzu yana tare da kai duk abu da zaka yi alhaji ko baya tare da kai wanda ya fi illa التي يأتيها هؤلاء بوجهك شرط الغرامة والذي يجوز وجه الزواج الزوج فسر وهؤلاء بوجهه sai bangaren ma ya shi wani da wata wata wannan hadisi shi ma wato bai ba mu duka ne kawai da fitar ba abdurrazak ma ya fitar a fitar da sauran musulun ya fitar da shi shehu ya fitar abu dawud ya fitar a tattara abdullahi bin muhammad kana a tattara abdurrazak wanda ake fada shi ba ya rasa a kallon na biyu a wata rauta shekara ta ɗaya da rasu da uku. Kana bara na mu'amma. Eh, mu'amma. Ba wato wanda aka shi kuma ya zauna a masana ya yi karatu mai yawa a kansa dai ya mutu ya rasu shi ma a wata ramadana. Sannan shekara ta ɗari da hamsin hoji wata ɗari da ashirin da shida wata ɗari da hamsin da uku. Shi Abdullahi ɗari da ashirin da shida. to shi ne yake cewa an hamma an karo daga hamma shi kuma ɗan ƙalbi na biyu ne cewa shekara ta ɗari da talatin da ɗaya wasu malamai sun ce ɗari da talatin da biyar ana biyu wa yana sa ana da su da zala da zan iyakun wa zanna na hajji iyakun wato kiyaye kenan ku kiyaye ku kiyaye al'adun al'adun shi ne biyar lallai muna biyar ku da kaza wanzan da na ne da mummunan da ya kyawo ka zuwa wuri da kyau duk wanda ya zo ka kai ta shawar da fa inna man aknas shi za ta aya ta biyar wa da biyar amarin da rigo kasiran saboda akwai da dole kyau ba ko da zo wani abin da shi da tun da za a zo ana zuwa a ce ai wani da za a ce ka ka ba da exoneration da da dole ke ba ka ce gaskiya ce ba shi ne kasu kadan da ayi wani ya gaya wa wasu su asar da hamna ya ruwar zai da shi fitar da sunan shi da rawa laula ni sami a tuwo kultu laula ni sami a tuwo shi ne wanda ke kawo da su dabbe za da gani wanda ke ka ana ne ko mubin ba su har da hada butan duk da ya sa ba ka wani wani da ka duka shi ka shi ne wani kan da zai masa su gaskiya da ya bayyana kuma ya samu zai da fito Allah ya kare shi kuma Allah ya fiye shi wannan shi abu da ake so na hada da fara da amma ba ku zama masu ne wanda ba mu ba da zaruwar ba wanda kuma ka duba za ka a rediyoyi da wadannan mutuwa wato mutane suna da rumbura da ruwan makokin da ba su dawa duk irin wannan guraren da ruwan da ba su da kawai a cewa ne ga ba ta ofis su tora inda aka tafi a yayi a kira da yanzu ko a majalisa guri kaza ne shi kenan a nan shi a ba ku gane yayi ba ku da gane da za ta kawo ba eh iya kuma zanna na ne ku da yin da to in da zanna ku zanna kai domin shi da to wani kayyar da shi wala ta da da shi kar ku yi dirkin dukan kai shi ne ba ne ya dirkin ba da shi ana ba amma ya yi a gudun murmara ko da lokaci ya yake na ina abu na ku yake duka ne ana yi maka tsara cewa ma wanda yake kudu a yaya yake a hadisa wala ta lafi na mara zuga kori ya wato ya kara fadar ya kara fadar ma'ana da yiwa ma ka gula na ya ta a bari ya kuma ya fadar ya ƙara kuɗi kuma a kai an gane ko wannan jini irin wannan kalmomin da za ku yawan manta su shi ne ka ɗauko a cikin za ka ji ka kuma ka da zai da lafiya to da irin kalmomin da za ya kamata ya musamman muna cikin kasuwa da yawa ka rika yawan tunan in ba ka wata ko lokaci ba ka biyar gudu gurbara ba ko wani sai abin ka dace ciwo sai ka kalma ta shi garbi in ba ka za a kai wata shi ko kai ko ba ta dan kara su ne ai shi dama a ba ku ri ba da wani ba ku dama magana kawai wani ne ke yi amma idan ka kai na yi tafi a kan dabbobi a kasuwa kawai a kasuwar ku ta bari ko a zaman gari ga kaya na wani ya zuwa da ciniki ya ya ce ne rago ba kaciya wani yana ce da ya zo ya ce ya sha biya kuma wata kila ba ba ita ne samu kayan bai gurin sa ya ma da ya zace ita shi kuma kai ma ka mace da ba kana cewa a shi ne ya sha biyar ko sha biyar to da ya ci wannan yana so ya ka dauka daga ce da yake to ma da shi ne ba ku da shi ka ba ka jira sai ka ba da gurin yana da ya ta kuma yana da ya ba ba biya da za ba ne yana jiri dauka ya bai amma nan na saba ma ba jira sai ba ko nan ya so ta ba Allah ko ta ba dai ولا تعالى تذكر في هذا الحكم على الشيء ولا تبعد تذكر في الغابة ولا تنافسوا في gasa shi ne munafara gasa to amma ko ina ne gasa suke haramu a wajen kun ana kuma kauje da shi wani zai ka bayyana da zafa shi to da zafa shi gasa shi ne kan ruwa da zai waya kai waya kare a kuma aiki ne karfe ne ya ce mota kai waya kare ba kuma da hali ko da kana da hali sai wani ya yi zafi ba daidai ba ne ga ta harkar duniya wanda bai kamata ba ala yana yi wani na azumi shirin da ala domin ba sai yana yi wanda ta ala ce so shi ne wala ta namu kada ku yi wanda wala ta namu kada ku rika tuya baya ya an gurce kawai da ba roya wajen kwakwa ya kuma wanda ake kuma kada yi ko kuma ya ta kwana ya wata hanya saboda ya gano shi za ta ba ko nuna ba da lafiya kuwa ku zama ɗan uwa wato bayan Allah ɗan uwa ba ta yake nufi ba ne a eh shi wanda a tawaki yau masa juya baya ranar kuma kuki a tawaki yau masa yau wannan na gaba ke wannan ba zan da ka faɗa ba sani ko wani wanda ya faɗa ra'a kamar ni wata kuki ba kamar da zaɓuru ba a gurin yanki yake ba حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي في تستوى ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس انا بودي كوكو ان جمعنا الاثنين الان da yau ke nan da shirin mai zuwa kowace bayu kwaru da kulle abdi sai a gama ta kowane bawa wanda la yi kirku billahi ya wanda baya hada Allah da kowa cikakken mai taurihi duk yadda zai mai zai jirka akwai wanda za ka suna siya a fara kai sun fi jirka jirka sai ce wa illa na cikin kanin bai da kuma bai da sai shana kowa za ka gani da ya saba da shi amma mata mutumin da da kafin da dan uwan da akwai ban arzawa bai sa sai a ce an jiro a zai ya ce mutum jirka a ta yi tsari a asibitin jirka in ba ya gama da shi ba sai dai kamar da muka faɗa a baki idan wani yana baka wahala ka je da shiga da biyu da na wasanni da kuke amma ba ku kullace shi ko kuma kai ne wannan sallama wannan ba ba ba ba ya kamata ka yi da biyu a to sai ka biya ba ai za ku dora a ciki ka ji wa zai bai ba da sallama za ku dora gaba ka ji حدثنا بكر أنا حدثنا عبد الله أنا أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس إن عائد الله ابن عبد الله سنة الهيرة عائد الله ابن عبد الله بن عمر سنة الهيرة ولا أنا أرادت أن يأتي بني مراد أكايتي يا رب شكرا لك وعلى الله يجرى wannan bawa Allah ba dan aka yanke mulai dan aka yi an ce babban malami ne masanin a nan da aka zai shi da shi harka halin da har kuwa baya wasa da ita ya kwani a wurin to shi ne yake cewa an ta huta bin abu jazaya ya ko ya ji abu jazaya ne yana cewa ya ma kuka ce sunansa abu jazaya ya dana eh wani ya yi kyau na ɗauka a mata amma ko wani jirgin ba ka je yi kokari duka na wadda juna eh ba ji bai wani kabiri ya ce ba yawwa wani kabiri ya rike kake juna ba ba muku kake ko kamar yadda za ka yi biyo da ne ba za ka yi mana biyu ki kawai ko wai haka biyo da sun ma ji an tsara ka tabbatar da an rike jirgi ayi suna ka kenan Cristiano Ronaldo aka dace a ogosi da ogota ogosi da ogota ce a shi kuma ba guda ne wani shi ne je ogota aka yi za ba ka hada zafi to haka muke so mu sa abin mu suna da zuwa eh duk da haka muke so mu ja fa junansa kake shi ne kaunar ya kuɗe yana cewa alamu hadisuku duk ba na zantar da ku ba huwa khairun lakum da gani na abin da yake shi ne wani alheri a gare ku ba ni da sadaka ni je da sadaka wasu ya da abiju salamu da su bai kamar ka tambaya ne sai yake ai gyara tsakanin mutane mun yi wannan abin da baya alawa yake su kuma an yi alhali a mun ga yake sake biyu ne ku daura ba hakika gaba ita ce mai askewa ya ce mu ake ake eh ga ba tun da ba za ka yi mana shi gaba ba za ta ake kuwa wato mai zafi na da aka ba da zai wani sanaru ya ce da shi ba bin zafi na da kansa ya ce ai zafi na da kake gaba daya almashi ya ke nan duk wani a jaddana sa'id bin suleiman kana jaddana abu kihab abu kihab al-askar kenan karamu wanda ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da ɗaya أنه سمع مثل ذا عزيز عمار بن كثر ولا عن كثير عن أبي فتاة أبو فتاة راجل بن قيسان دين الثلاثة راجل بن قيسان عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث النبي ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه بما شاء abubuwa uku duk wanda bai kasance a cikin su duk wanda bai kasance a cikin su ba ku kira da ku za a gafarta masa shi ne ku kira da ku za a gafarta masa wato ma ciwa ko ba bayan wannan kai ban ja a wanda aka ga dawa shi ba ganin dama shi an ga dama man ma da laifi ku billahi ya da farko wanda ya mutu bayan wa Allah jirka ولم يكن ظاهرا sannan ba boka ba ne ba mai sihiri ba ne ba matsali ba ne yadda biyar saha kuma baya bin wato boka ne walam ya hafi ala ahi baya wa ɗaukuwar da shi baya kullatar ɗaukuwarsa baya masa hasada baya kullatar sa to wanda mutane hukum ana gafarta musu amma mun fata mazayar da shi ba shi da gaske babu inda salamu intizu kawai da magana ba da kuma shi da rabu ya ce mutai a kan gaba babu inda salamu intizu ne da sarari babu da yake magana a kan sallama kuma magana da gaisa yi sarari tana isarwa a wuta yankewa ta isar ba za su yi kana gaba da su ba kare ba amma da shi da ba ku da shi ba حدثنا اسماعيل بن ابي كويس حدثني محمد بن هلال ابن ابي بلال مولى ابن كعب المتعدي بما قال اسناد الاسلامي وسورتنا اسناد الناس عموما sai dai suna cewa yana da jawani a ruwa a cikin da suka ce da cewa an ɗauka ne a bawa yana ana bi ya ɗauka ne a bawa yana da nisan da biyan sallah da sallah ya kuma yace na ji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa la yahillu li rajulin muslim abin da ya san yin kafa hadisin da inai ba amma ba da yake da da suke wani gudu eh mazuhun ne ibn hazm ba shi ai mazuhun ne ba sai ko isa ba za a yada amma wasu suka ce ai an san ya da shekara ta karni da ni shekara ta dari da sittin da ni to bara ku je zuwa la yahidu li rajulin ake hajjura hukumi da baya halatta ga mumini ya kawar da yawan mumini ko a tsaya na da ayyali sama da kwana uku bai za ma talata da ayyali idan kwana uku ya turi ba yi wani kini ba yi sanin alai to ya haɗu da shi ya matsala ba yi rata alaihi salam idan wanda da yake gaba da shi ya dawo masa sallama ba ka yi shara kayan alai a bana dauko duk da za a ba su da ala kuma sun shirya duk dubi wani islam ya rubuta a nan idan yi koyi masa sallama ya kina wa masa sallama ba kada bari al muslimu bin al hijra mutaffif ne Allah wanda ya sallama ya bugu da daga kawar kai wasi babban da shi a wata ra'a da shi ne wannan dalila wanda yau da haka shi zai samu lalawa da kuma zalibin yana zama akwai ruwaya da ta zo kamar yadda za mu ji a nan gaba da take nuna cewa mana gudu na da dawo masa sallama ita dawo ba ita na babu takurka babu da yake magana wato dangane da takurka rarraba a bai da al'adar tsakanin matasan da suka dazu duk sun yi ruwa yake sun gaba ko duk sun bada ga sun gaba amma ba za zuwa ko ina sun zauna a wajen sa na hukumomi da za a ba ta sana'a to shi da aka ce karar na kudin mai na kwata da rumbo ya yi rumbo kar kuma ta zaune a bas da kudin mai sana'a ku duba ku ganin Allah ko bai ma a cikin kudi ne wani irin wa'yan nan ta ga su kamata ya ce a wasu gwamnati ba a wajen kasa da suka zuwa makaranta a kai a wani yaki da makaranta aka ce karar na kudin mai da mataki ya ta zo ku kada ku rika wani suna zama kudin suna da rubutu da ba wallahi za su rike wa ba wani tunani ba su ni da aka yi za a irin suna ji in za ku da kauce ana da bangaren ɗaliba ana da wani abu da ya ko matasa matasa ai da wani gaje ruwa ya shiga gaba da ku zai wahala ku ji ko a iya aiki ku ko ba zai wahala amma kuma ana maganar ba shi da ya kai su abin da zama ke ala a zaura masana. Matasa ne da wahala wurare da yin mafi rufi kada wani gari za ke ba mu. To, a tabbaro a bayan al'ada, rarrabawa tsakanin masu wannan wato wanda suka daso a cikin wannan shekarar. Ai, aya ne ku sini. Wanda suke da ‘yan bana bakwai, ba a tura musu sana'a ko dai a tafi mai karatu ko ana da sana'a in ba ka wani ba ko a tattara da kan yake da bari ana tattara da rahman bin dikra ana tattara da bakin bin mubarak mufaddal an tsani bin abdullahi an hadiya kana ba da yaqulu li bari ya dawo ya kasance yana ga wa ayan sa idza asbaku yace idan kuka wani gari ba tabbata su kuwar wasu kowa ya tafi sana'a wani ya tafi gona wani ya tafi kaza wani wala ka tabi hobi na yi wa biya kan ku kake ba a gida daya je ku zauna ko ana da hira kan ku goma fa in ya babu alaikum an tuka ne ku ina jin tsoron kada ku kamu yankewa yau zama din ba a sha zuwa ba a zuwa a dawo a ƙara zuwa sai ya zanto sai a samu da rashin fahimta sai ka yana yau kawo sabani a tsakanin yanke zuwa أو يكون بينكم جر والكذب على التكلم ثم ذهبوا جماعة المسلمين هو جاء متعلم ما نقول كل عبوة تكفر أقول الله قول لك أنا وجه هذا وأنا تكلم تقول كل كذا هو كذا كذا كذا هو يعني هو هذا تكلم كذا كذا كذا ما أنا يريد كذا ko da ne kuma su gani da yawa da su yi ya fita kaje goma kaje a ba da rabu da riga wannan security security wani wannan da kuka biya eh ne da ba akwai na kabu da ne ruwa shi ne da riga a cikin ruwa a cikin sunarin babu mana gara ala a cikin babu da yake magana akan wanda wato ya ba da shawara da ɗan uwarsa wani nan ya ce ki kuna da yau shawara sa wani zai wani da yau shawara sa ba ba zai yi tutuwa to ka ba shi shawara wani zai zai ce ai an da yau shawara sa ko an yi da shawara ka ya tona ma duri yanzu ko kana so kai mara a lokacin a lokacin da kuka mara duk wanda aka yi shawara da ruwa amma ya ba sai ya faɗi duri ya faɗi gaskiya domin kuma bai nemi shawara ka wata zai ba na abu da ke duk ba kai ya ba wai sai yayi ba yadda ba wani yake ko ne ba wani yake ai da ba zai ka ga ya wani kana a yanzu ka ga ya ba ki shawara ba ba ba zai ga ko hawa ko waya ai da ba zai ka ga ya wani amma wallahi ko ta ki ko wani kaza ce ai kwana ne shi ruwa da wannan ba zai ce ba za mu je a cikin akan salamu ta a jaddana abu bin hadi da a jaddana wata amma ana jin da shekara ta ɗari da biyu ya rasa shekara ta ɗari da saba'in da uku yana da shekara saba'in da biyu ke an yi na kula an zama shi da kai sa wa ibn kai sa abu da an yi madadi ke duka ne an ce ya rasa shekara ta ɗari da ashirin da bakwai to shi ne ke cewa أخبره وقال وهب أدرك عبد الله بن عمر وهب يعني عبد الله بن عمر aka suka nuna rana ne Allah ya kuma saboda da zibori mai yayi wa gana mun da shi makansa shi makani wato makani ne shi a wani guri wanda yake da shi mara kyau bai da dadin kiwo shi ne makani da shi guri mara kyau mara dadin kiwo ya to shi ne mara kyau din shi kuma anan mun yana nufin kabihin mummuna da kuma kula da kallon wato mummuna mara kyau ba ma ce yawon ciki a zuwa wani a makanan amsar da biyu a sai ga wani kuri amsar a yi amsar da biyu ya kuma kuri kyau irin wannan makanan da ruwa ya hasu yara an ya ce kai sai ya kai da kiwo kai kalle ji da aka hawa ka ce kalle ji irin wannan abu a hausa ko bai yasa ne ka hauri na ya ce canje dabbobin ka canja su bai ji da ne ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma domin na dace na ji a sama ne da ya zaune lafiya da cewa ko to rayu masulun har da ke duk da ciwo za ka rin da gani da aka kawo da ciwo a ta ga ko muka in ka zo ka ba ta abu ne ko da Allah ya tafi sai ne da ko ni ga wuri tun ke ciwo a ga ba ne wani yawa da yawa to wannan wato ba ni ne ke kuma ni ne ke abubuwan da ba ku da shi ba da ba ku da da wannan da ya yi wa da ku da hadisi na nawa da ja to ne da yake nan da gaba dari ko wani ko wani ba dari ko da ja da biyar dari ko da ja biyar a san biya wanda ba su biya da ba ba su da yake da mu biya da ta dari hudu ko da ruwa Digo, aí eu veria ela. Não? Akwai kuwa, zai ji gama kullum kullum yana da wani kullum na fita ko a gida ba ba ta wani rukai ko a gida rata da gida ya tafiya ya dawo akwai mara da wasu mara da gida kuma ka je kawo rafi duk mai gidan da baya wuta an bu fada kullum yana gida da gida ma an dare a dare ya riga ya manyan da su lokacin wuta ne wani abu ne kuma kowace da ne ai na ga suna fita a jiha ko yi rashi a jiha ya hau kai ya hau wannan kan ranar da za a bayar yana sa a ji ka samu amma ni ko tare ba a ita ba kare da alƙalai والله أعلم أولا وقالي لي أن الله لا يدع ولا ولا قوم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون.